أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan wa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. yau muna juma'a hudu ga watan rabiul awal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da sha tara a darasinmu na sati da ya gabata muna cikin suratul hijir mun tsaya a aya ta saba'in da bakwai kahin nan dangane da saƙuna da 'yan uwa ke aikowa wasu ɓangaren ahalus suna wasu ɓangaren 'yan bida'a da masa'aloli na wannan watan abin da aka sai na maulidi duk abin da za a hodi ko za mu hodi 'yan uwa suna ta hodi babu na wadda ba hoji ba kan wannan masa'ala ta bida'ancin maulidi yan abin da ya kamata mu wanda Allah sa ya fahimci kiran sunna ka kalli wannan mutane a mataki-mataki a yau akalla idan ka dubi maganar maulidi a yau za ka wa mutane mataki uku ne a mutane kala uku ne mutane wanda suke magana akan maulidi akwai bangaren malamai wanda su sun san abin da suke hudi na kare abinci na kare suna kare da bida kamar suka saba kare bida wasu na kare suna wasu na kare bida daman duniya haka takada akwai bangare na biyu su suna wannan magana ko kare maulidi ba don komi ba ba don addini ba don wani ba saboda abin da suke samu irin dalilin wata maulidi in ya kama kowa sun dai makarantu inda ake gama kuɗi inda uban kowa yaron kowa zai kawo kuɗi wanda yake tarawa a wannan makarantu wani bangare waɗannan abin da suke tarawa na wata maulidi sai suke tsaye su kare wannan magana ta kowane hali akwai wasu bayan Allah wallahi da gaske suke kurin san annabi suke sallallahu alaihi wasallam san annabi kurin suke ko za su mutu to kaga kenan hadarin iya ga wayannan bangare guda biyu su wayannan an musu ƙarya ne an yaudare su da sunan san annabi ne shi yasa suke bada komi komi za su iya yi kan san annabi wani haka musu duk musulmi haka yake to bangaren iya daga bangaren waɗanda suka kira abu dan uwa mu abin da kullum muke maganar cewa su waɗanda mu ya hatara a irin wannan lokaci su waɗancan bangare na malamai wai yanzu ne lokacin da za su kare duk banna da suke shibkawa wani ɗan tsubu ne ya raba wannan da wannan ya haukata wannan ya ba wannan sihiri aiki na san kowa aiki ya tsubu kowa banna dai da aka sani ake rayuwa a cikin ta dumu-dumu ta sihiri shirka da Allah da abin da ake dai wani kurin ya kare ɗan abin da yake samu a wajen sadaka uku ko bakwai ko suna ko arba'in kowa da irin intiran shi to yanzu wai wata ne ya kama dan a kwatanta mutane su masu annabi ne sai a yi ca a kan halin sunna ga masu annabi inda har da gaske san annabin suke shekara guda ake zungur ba sa sunna a suna ba sa sunna a mutuwa ba sa sunna a aure komi kudi suna arme mutuwa arme komi kudi kurin suna ci da addini a wannan rayuwa gaba daya wahayansu an wata maulidi ya kama su ne masu annabi wanda akan san annabin kawai sunnan suke wa ahalu sunna adawa don ka a gane kiran sunna a gane kiran sunna su ba su ba abinci shi ne kudin farki mataki kudin wanda ya kama su ga masa annabi su wancan bayan Allah shi suke da gaske da ga masa annabi duk kuma kowa so ke ya samu magoya baya yadda in wanda ya wuce za a ci gaba da cin karewa baka shekara ake zungur bid'a kuke kuma kun hana ayi sunnan kuna yaƙi da ai sunnar arme kuna yaƙi da sunna a mutuwa sunna a komi kuna yaƙi da sunna kai yanzu in wata ya kama na mulki shi zai so annabi ka san yaudara ce wallahi ba kuma da kun yaudara ce na ka yan mu aqidar mu ba ta ɓoye ba ma ɓoye aqidar mu mun yi imani wannan al'amari da aka kirkira na maulidi wallahi inda manzon Allah ya ce ayi ko sahabbai sun ci ayi walla a yanka raƙumi za mu yanka raƙumi komi za yanka za mu ba da komi to amma wallahi wallahi wallahi wannan abin da ya zama addini a yanzu ake da kama addini wanda bai yi ba amma su ce bai hude ne wai abin da duk mai hankali wanda zai karanta ya gani ba manzan Allah ba ya huce ya koma ga Allah abubakar ya koma ga Allah umar usman ali an kace maliki abu hanifa shafi amur ibn duk wa'annan mutanen kwarai kai karnin ma da manzo Allah ma shaida karni na 100 200 ba san me murji wallahi wanda ma su kirkira abin sun ce bid'a hasana aku gane abin wa wanda ma su kirkira ta su kai bid'a hasana ba su ce kaga a yanzu ko wanda ya rashin kuma yanzu wai wanda ce maka ma Allah ya murji kun ji ne Allah ba su ku bar su aka yi murji su ji ko Allah ba su yi murjiwa rikin Allah wani ya zo ce dare mu da jihadin da suka dare to kaga wannan kana jin su ya maka musu naka ba amma na yanzu kaga da ta manzo Allah gaskiya yace za ku bi sunnar magabata kafin ku yahudu nasara ɗaya bayan ɗaya za ku bi ta kaga yanzu hatta kai yanzu ka an kace dai annabi dan bai ba kakannin ma yanzu kaga har dai fili ake ne wura dai fili ko kun taba jin dai fili a sallar a sallar azumi kun taba jin dai fili a sallar layya kun taba jin addini yanzu hatta kai dai fili ake ku to kullum abin karuwa haka ake tayanta ɗan uwa ku gane mu aqida mu a hili take abinda muke fata masonin bid'a Allah ya shiryar da su Allah shir su gane addinin Allah ba a yi da nagada da ka Allah ya mutu kan sunna sarayi sunna ta annabi sallallahu alaihi kuma mu abinda muke kira ɗan uwa da mu da duk wanda yake jin mu abinda muke so muke fata duk rayuwar mu gaba daya manzo Allah mu a wajenmu abinda ake mancewa ake tunawa mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya huce mu mance balle mu bikin tunan shi mu kullun a rayuwar meki wallahi kullun a rayuwar meki ci sha zama hawa kwanci tsayuwa wuta da komi saboda yadda ya ni wallahi haka muke so da abin da ya ni ba ci iyawan mu wani malam sunna na cewa wallahi inda ka san susa kanka ka susa kanka ne sai da hadisi kai da shi komai so muke yadda manzon Allah yi muke kira muke fata bacin kokarin mu al'umma su yi rayu yadda manzon Allah ya rayu ya abinda ake mancewa shaki tunawa kuma manzon Allah ya huce mamance shi balle mu bikin tuna shi kullun tare yake da mu kullun a rayuwar mu muna tare da sunna ya ya rayu bangaren ibada bangaren mu'amala haka muke so kowa gani kun ji kenan ga manuwar mu duk mai wani ƙarya ko sharri za mu game a gaban Allah subhanahu wata'ala kuma Allah zai sabi ci gaba
وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن شاء الله زي ما شاء بم سام فيها فم أجل كلنا إيمان الدين زي ما كاتون إن شاء الله كنا Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labarin cikin al'ummomi da suka gabata wanda suka yi taurin kai akan maganar Allah akan manzannin Allah. Ake ba mu labarin wata al'umma a sahabul aika. A sahabul aika su ne mutanen shu'aib. alaihissalam duk wannan suna karkara guda da wayancan mutanen lut duk suna cikin yanki na zamaci na palestine a yau duk karkara guda suke bayan mun kare labarin lut alaihissalam Allah ya ce wa in kana ashabul aikata da zalimin lalle al'amarin ko sha'anin mutanen aika lalle mutane ne azzalimai dan sun zalunta kansu an aiko musu da manzo na Allah suka yi taurin da suka ƙi har Allah sabkar da azabu shi fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin wabi yace da suka suka zalunta kansu fantaqamna minhum sai muka musu kamu na azaba sai muka kama su da azaba yace wa innahuma wa innan al'umma biyu suwa mutanen lu da mutanen shu'aib ashabul aka labi imamin mubin suna kan hanya ce gari ne sananne kan hanya ta kai da kawowa tsakanin sham da hijaz hanya ta gari ne sananne a kan hanya ba wani ba ta bana ba kan hanya yake to zaka in zaka wanta he zaka fita kan wannan gari kenan wannan garin guda biyu suna kan hanya bayananna ba boye ba suke me yace gaba ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وأتيناهم وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين نعم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين نعم كما ثم باين دي وإن كان متانا أيكا متانا شعيب yace walaqad kadzaba ashabul hijr mutanen hijr nan mutanen annabi salih kenan samudawa su ma dai sun karyatar da manzannin Allah al-mursalin kuma cewa sunan Allah hukuncin da Allah ke yi duk wanda ya karyatar da manzon Allah guda hukuncin shi kamar ka da ya ce da sauran karyar shi duka kamar sauran ina ga musan da ya ce karyar shi gaba daya karyatar da gaba daya ne ya kace sun karyatar da manzanni duk da manzo dai gaje su wa atainahum ayatina fa kanu anha mu'ridin mun zo masa da ayoyin mu su suka nemi aya ya gwada masa aya idan shi manzon Allah ne suka nemi taguwa taguwa ta huto a inda suka nema da siffar da suka nema taguwa ta huto kuma aka ba su damar taguwar nan ta shayar da su da nono aka ba aka raba musu shan ruwa su rana guda ita rana wata washe gari haka dai aka raba musu kwanakin su na shan ruwa amma duk da wannan aya su gani karshen lamari dai suka kawo da kai daga wannan aya daga wannan taguwa Allah ce fakanu anha muridin sun kawo da kai ko aka da wannan taguwa zaman aya ce karshe ma dai suka soke ta labarin su dai sananne ne yace wa kanu yanhituna min aljibal وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين wa kanu yanhituna min aljibal buyutan aminin wannan mutane daga cikin ni'imomi da Allah musu ba burgi ba suke ɗauka su gi su gini a jikin dutse suke sassaƙawa su yi gini na zama cikin aminci ba ba ruwansa wani haɗuwar katanga ko na abu suna cikin nutsuwa ni'imar da Allah ba su kenan a jikin dutse suke sassaƙawa su yi gidan shiga a ciki amma duk da wani ni'ima da Allah ya musu suka kangare tago da Allah ya ko aka tura wasu ɗan duniya wani manzana sarrafa sarki ba labarin cewa ashek al'awwali wanda ya kowa tsiyata a ɗan al'umma ta warko kwatabin salim wanda soke tago salim shi kowa tsiyata ne wuce a ɗan warko a yan ƙarshe kuwa wanda zai sarki sai dana ali ya ce wa ali ɗan mahi tsiyata ɗan warko wanda ya soke tago salim ya ce a cewa wani ɗan tsiyata na ƙarshe bai tsiyata ɗan ƙarshe wanda zai soke ka a nan jinin ya ji ƙididdigen ka kuma haka aka yi wannan kenan shi aka tura shugaban tawaga ya soke wannan taguwa kuma an zo an ba salihu labari cewa taguwa an soke ya ce tamatta'u fi darikum talatata ayyam zalika wa'dun ghayr makdhub yanzu da ya shiga daka ta kare kudin rayuwa ta kwana uku kwana uku za ku yi kuna rayuwa ku ci ku sha kuma nan alƙawarin kwana uku wani alƙawari wanda baya ƙaryatuwa tabbas ai yanzu ne wuce za ku ce bai ba ko suna alƙawarin gaskiya ne kuma haka aka yi Allah ce fa rasul musayatu musubin rasul musayatu musubin ba kakan da ko fa akhadathum as-sayhatu musbihin fama auna anhum ma kanu yaksibun fa akhadathum as-sayhatu musbihin wannan mutane kenan kwana ku aka yanka musu kwana uku na yi wayewar gari da asuba ganin Allah na wayewa ta yi tsawa don a wanga na a wanga na me zai zo ba da ba me zai zo kurin sai tsawa guda aka yi he ga ta nan hamidin he ga ta nan kama an kyauta kowa a yadda tsawa dai kuwa musu an ce mutum guda ya saura ruwa ya ta tabbata kan haka wanda a cikinsu akwai wanda ya tafi aikin umar ya tafi harami iya harami saboda alhulmal harami Allah ya kyale shi amma an halakar da jama'a shi iya hutawa daga harami shi ma aka mita shi har manzo ake sabai inda ina wurin da na gwada muku sanda shi kaza wurin ma da aka wurin da aka binne shi kina shi ma dai ya tai kowa ya tai Allah ya halakar da su fama aghna anum ma kanu yakasibun wannan mutane abin da suka tsorura na dukiya da nutsuwa da irin gine-gine ba abin da ya an hana musu azaba tana zawa ta halakar da kowa babu wanda ya musu maganin wannan azaba ta Allah nan kashe ne ga 'yan baya mutum ji tsoron taka doka ta Allah idan Allah ya aiko da azabar shi wallahi wani mai wani mai kari ko kaza mai ilimi bai iya kare maka azabar Allah ya kuna gani azabinin yanzu da dan adam iya ga duniya ma kamar shi yi ta komai ya iya sarrafa duniya da kyau har ma ya kai wani ma mai kauya ya ga turawa za su iya komai a duniya yanzu kun ji abin da ke wakana dai a amurka kayan duniya a turo da gobara ko iska ko ruwa babu ƙasa har yau duk ci gaban da aka yi wata iska an ta tankaro za ci a yi deviyanta har yau babu sai dai a kwashe a kwashe su kar ta zo bakin da kenan a kwashe su kar ta zo a tsere amma a ce a yi maganinta a kai kwanan ana na hanzu ana yi gobara a amurka ƙasar mai ci mai na ka ce mai ci gaba a duniya ana yi gudan ku aya gobara ce har yau tana nan ana kabala'i ana ta yi ta tun kaje wani gidan tarihi kun wane ne ana kallo a kwashe kayan kurin sai kayan a kwashe sai kwayan a kwashe ko ana kallo wannan abin da Allah ya gudan da bala'i wani bai ihun maganin shi kurin ku yi kokarin gyara da Allah kurin eh a yi ƙoƙarin gyara da Allah wani abinka bai kare makamin Allah kuran ne Allah ce gaba وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل
wani abu ne wani tukwallon marasa imani kurin zai kalli duniya kuna ya kan wani abu ne kurin haka aka zo kurin haka za ko wani abu ne ma kurin shi zama ma yanzu ma ke nema wai duniya take ciki daga ina ma zo shi zama ke nema bai san daga ina ma zo har akwai sun tunanin har yanzu tunani yake wata ina wani duniya me za a yi me take ni har yanzu bincike yake bai kai ba kurin tunani na marasa imani ya ga abin kurin haka yazo kurin hana ta nema yake me dalilin zawaka to Allah ka cewa wa ma khalaqna samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqq ba mu halicci ba samai da kasai da halittu da muka yi tsakanin sama da ƙasa sai dan manuwa sai dan gaskiya sun wala ka cewa wa ma halaka na sama wal alu ma bainu batila zalika zannu alladhina kafaru zalika zannu alladhina kafaru fawailul lilladhina kafaru minan nar Allah ce wa ma halaka na sama wal alu ma bainu batila ba mu halicci ba sama da abin da ke tsakanin sama da ƙasar batila don kuma na kun ba ba manu haka kun a shirme kun haka kun a ganta kun a yi san a ga rana ka an burgewa wani turmamuwa burge kun ta burge ka ganin kun ba manu hukumi Allah ce zalika zannul ladina kafaru wannan tunani irin tunanin kawure ne haka suke tunani kurin a yi sama da ƙasa kurin da a garin ne kurin ba san wannan zaka yi ba wata manuwa a kansu shin wala ka cewa fa hasibtum annama khalaqnakum abathan fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allah fata'ala Allahu al-malik al-haq la ilaha illa huwa rabbul 'arshil karim mata mutum mana mutum shi hankalin shi Allah ce a fahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un shin kuma na imani kuna tsammani ne a lissahin ku kurin mun yi haka nan kurin ba wata manuwa kun ba wata rana ta komawa zuwa gare mu haka kurin haka kuke tsammani to in kuwa haka ne tunaninku fata'ala Allahu mulkul haq Allah mamallaki na gaskiya a matsayin Allah a ce Allah ya yi wannan halittun samai da kasai a yi ku ba wani hukumi kurin a ci a sha a yi tu a sha wurin a sha a ci abinci a yi kashi a yi tsari a mutu abin ne kurin ke na kare wanda haka Allah ya kari haka ya yake manza wani ake manza ne Allah ya kari yake manza haka kurin ba wata mana hukumi kurin a ci a sha a yi kunci a kare a je a dawo a yi wannan dawo an kare an watsi shi kenan haba wani ake manza ne to Allah ya ɗaukaka Allah ya fi ƙarfin haka fata'ala Allah al-mulkul haq Allah ya ɗaukaka mamallaki na gaskiya a ce yayi wannan abun ba mu nufa komi la ilaha illahu Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah kina shi kaɗai ne abun bauta shi ne illa bil haq yayi mu dan bauta ta mishi mu kaɗaita shi da ibada kuma ya wannan duniya wata hanya ce tsakani ne tsakanin duniya da lahira ya yi wata rayuwa a gaba wadda za mu kare mu koma can wanda ya na alkhairi don kanshi wanda ya ƙi don kanshi za a koma za a ƙayatar ne a tattara a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda aka yi wata ranmu haka babu mu yanzu aka yi mu haka wata zaɓa gari babu mu ko kawuri da ya sanda ba kowa nan ko kawuri ya sanda duniya wani ba kowa yanzu aka zo aka yi wannan tsari aka halitta mai abin mamaki da ɗan adam kowa san wata halitta ce mai abin mamaki ko ga wuri ne ya sai mutum yadda yake tarkibin mutum tsarin mutum halitta ce mai abin mamaki kowa san haka nan wannan halitta gaba ɗaya a yi haka nan kurin to yadda ka san da babu wannan abun aka zo aka yi wannan rayuwa kuma hikimar Allah ga gadan Allah mai kula kan komi a nan duniya duk abin da ɗan adam zai rayu ya ji daɗin rayuwa ya kai kawo Allah ya shirya mishi da ci da sha da iska da komi na rayuwa wani abin ma sai da gaba ku gano wajen ci gaban ku a gano kaza kaza ne ni'ima kaza Allah ya shirya komi ba matsala ko daya za a rayu lamun lahiya ka ci ka sha ka kwanta kai abin da ke so Allah baka dama Allah ya shirya mana duniya haka Allah ya tsara ta to kuma haka ya tsara ta gaba yanda nan duniyar ba shawara ba aka yi da babanka da babanka ko kakanka za mu zo bakunta duniya da haka shawara haka kun a duniya haka kowa haka kashi a duniya ko kashi ko a duniya hatta adam haka Allah yi ko musamman ya aka kai shi ko ba shi labarin ga aka yi ka to yanda muka zo wannan duniya ba mu san ba yaya aka yi kunne mun samu kan a rayuwar duniya haka wallahi za a wayi gari mu samu kan a ran lahira haka take gurin haka Allah tsara kan shi wani kace za a to yanzu a ce tashi a komo to ya kai ka zo ya kai ka zo kai ya maka ya kai ka zo yanda ka san ga ka dai ga a same inda kai ba makoci bane ba to haka can haka zaka samu kanka yan ta rage ga mutum ko ya ba Allah ko ka wuce dai yanda ka zo nan ba shawara kowa haka zaka koma can ba shawara kowa sai kun ganga gudun farko dai tashin farko kabari kuma daga nan kuma tashi na gaba shine filin kiyama lakin Allah bai yi ba wannan abun ba manufar komi ya yi muddan mu kasa da ibada ya ce la ilaha illahu babu abun bauta da gaskiya sai Allah rabbul arshil karim shine ubangijin al'arshi mai girma Allah ci gaba yace tam ibe wata ta farko bayan Allah ce wa ma halaqana samawati wal ardi ma bainahuma illa bil Allah ce ba mu halicci ba samai da kasai da abin da ke tsakaninsu illa bil sai dan gaskiya idan manhuwa ta gaskiya wa inna sa'ata la'atiyatun kuma ta kiyama yake ba labari lalle kiyama za ta zo eh za ta zo kakka damu da su fasa fa'al tafal jamil kurin yan gardama yan yan rigima ba sai da ba ka kawo da kai makyale su ka kawo da kai kyakkyawar kawo da kai kyale su za ta zo kakka damu da su eh kyale su kyakkyawar kawo da kai na an ce ka shi maganar jihadi ne zauren ci gaba إن ربك هو الخلاق العليم shi wanda ya ce zai wannan lamari wannan kiyamar ya ce lalle ubangijinka wal khalla shi ne mahalicci mahalicci mubalaka ce shi mahalicin komai da komi kuma al'ali kuma masani shi alaka jan hankalinmu masu irin wannan kokonto ya za a yi bayan an mutu kaza kaza Allah ka cewa a walaysa allazi خلق السماوات والارض بقادر على لا ان يلقى مثلهم بلى هو خلق العلم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى.
بلى وهو الخلاق العليم انما امره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحانه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون na'am Allah ya ce a walaisa lazi khalaqa samawati wal ard bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum Allah ce shin wai mutane wanda ya halitta samai da kasai mai irin wannan iko shi yanzu ba zai zama mai ikon sake halitta irin halitta kamar tasu yanzu mai amana a girman halittun sama da abin da ta kalin su mai irin wannan ikon kana shakkar zai iya sake halitta kaman ka mutu kaga nan kenan nan ji hankalinka ne lalle kenan kai karamar halitta ce idan an ana maganar sama da ƙasa ba mutum ba duniyan ma da yake ciki sun ce ba komai bace ba haka ne ba a halittun Allah da suke sarrafa abin da ke abin da ke sarrafa su bayan nan cikin sarrafa su sama'ar duniya kuran ba wata daban ba ta ta bakwai ta biyu ta zo ta bakwai a a wannan tamu kurin ana siffanta wanzu ke binciken halittun Allah ana ba da misalin duniyar mu gaba daya kaman dan tsakuwa ce a cikin rere ka ɗauka ɗan karama ce balle kai da kake rayuwa a samanta kana bokasa kana ji da kai kamar mu kamar ni ita kanta duniyar ba ta kai komi ba cikin halittun Allah balle kai da kake rayuwa a samanta Allah kenan ya ce shi yanzu mai wannan iko bai zai iya ba halittar sake halitta kamar ku Allah ce bala tabbas Allah mai iya wani mahalittun wanda samai da kasai mai iya sake mai iya halitta mai da halittun kamar yadda kuke da mutum ke maganar shakka an ya kuwa za a ta hada ni iya maganar haka Allah ce a bala ƙadiri ala an nusawwe bana in wa a wancan zamani na jahiliya ba kowa ba zai tadarukin ganin mai hikimar Allah yake magana ga mai inkarin a sake tada shi bayan ya mutu kamar shi Allah ce a Allah mai iko ne akan an yi sauye banana bananakinka wannan amfani da ta yaɗa wannan karan yaɗa wannan Allah ce zai daidaita shi kamar yadda yake a wancan zamani ilimi yana bai kai ba gano cewa wannan amfani da wannan zanen yada ta kan wannan duk duniya in ku yan tagwayen digirin gaba duk irin kuma duk tagwaye na gaba daya kwasan da usaini nasu daban ne bakwai ɗaya ne ba kowaye an kuno na tagwaye kowa amfani kuli kama daya kama ku daya kama kara kama wancan amma amfrant daban ce zanen hannu daban ne na kowa nashi daban ne duk duniya tun hagu a wani kima Allah tun harko har karshe din da ga wani amfrant din wani har ta kiyama ba taba samun irin ta wani ba wani ba taba samun babu to a wancan zamanin imani mai imani akwai wata hikima to Allah zai fita maka zai maido kamar yadda kake yake yake ya ciga musu a zai maido hatta aka maido ka hatta zana hannunka inda a kiyama za ta shi bincike ka sa hannu kai ne bai canzawa da na wani Allah ke da mai iko na kan komi yace mai iko da bala wa huwa al-khallaq al-alim Allah shine mahalicci kuma masani eh dan kake wani abu ta kiyama an shi ta mutuwa shekara nawa إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون شيء لمر الله بارا بن ميكانيك انشي ابن ميكانيك اه يا كلمه اوتوماتيك الله كورن امي الله سو اي كورن كن ba ta ba kun bai kunu ba a kunne iya ta kun fayakun abin sai ya zamanto yanda Allah ke so ya zamanto haka sama kin ba wani bata lokaci yace fa subhanallazi biyadi malakut kulli shay bayanin bayanin Allah ya girma kanshi ya tsarkace kanshi yace tsarki ya tabbata ga wanda mulkin ko mulki hannun shi kuma wa ilaihi turja'un me wannan mulkin gaba ɗayan ku za ku koma zuwa gare shi yan kowa da kanshi yace inna rabbaka huwa al-khallaqul alim ubangijinka shi ne mahalicci kuma masani Allah ce gaba ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم
الله يتي سبحانه وتعالى يتي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم من باك سبعا من المثاني أنا malamai magabata suna kama ganganu almasani ana nisabar tuwar almasani wasu ayoyi ne guda bakwai shi da gaskiyar magana nassi cikin sahih bukhari ya tabbata shi manzon Allah ya yi bayani me almasani wata ruwaya ta Abu Sa'id al ke bada labari Abu Sa'id yace ina masallaci manzon Allah zai hucewa ina cikin sallah sai ya kiraye ni ba amsa ba sai da na kare sallah sai na bi bayan shi sai annabi ce mani mama naka an ta'ati ne me yasa me hana ka zo da na kiraye ka yace asir ina sallah kun to salli ina sallah rasulullah yace baka ji ba Allah subhanahu ta'ala na cewa ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul zadaqul ma'a yukum zaka shaya Allah yace idan masu imani idan Allah da manzon su kiraye ku amsa kiran Allah da manzon shi kenan annabi ya kanta da wani aya tana cewa in mun ji annabi ka amsa kiran annabi yanda ka amsa wannan kiran yace ya rasulullahi yace ya rasulullahi ba zan ƙara ba ba zan ƙara ba yin haka kenan zan amsa kiran in ka kiraye ni yace kana so in sanar da kai mahi girman sura a cikin alqur'ani kayan bar wani masallaci ita ƙwarya rasulullahi to annabi ya shiga na daban manzo Allah ya shiga na daban sai ga annabi zai huta bai ga mace ba sai ya rasulullahi kamance abin da zaga mani sai ka ce daga mata sura muke girman sura ita ce alfatihatul kitab alhamdulillah rabbil alamin ita ce sabar masani alquran azim nabi fatara ta ita ce alhamdulillah rabbil alamin ita ce ce sabar masani ita ce alquran azim ya na mutum sabar masani ko ta alquran azim kinan fatiha ce wannan ruwayoyi ingantattu annabi ya tabbatar da sabar masani fatiha ce nan an ce mai almasani ganin an ce ayoyin mai asaba ce asabar masani ganin cewa ayoyi bakwai da take da su ayoyi bakwai magana tabbatacciya bangaren sunna hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da a cikin aya bakwai akwai akwai bismillah Ra'u musulma ai akwai ta ruwaya cewa idza qara'atum al-fatiha al-kitab faqra'u bismillahir rahmanir rahim fa inna ida ayatiha ita in za ku ranta fatiha ku ku karanta bismillahir rahmanir rahim ɗaya ce cikin ayoyin fatiha guda bakwai sai ku ɗauki mushaf na bugun madina za ga bismillahir rahmanir rahim an sa aya ɗaya to tana cikin ayoyi kisa ta kenan wajen karanta wajen karatun sallah a duka karanta da wurin bayyanawa abin da ya tabbata a yi ta a boye a bayanar da alhamdulillah rabbil alamin kuma tana cikin ayoyi guda bakwai na fatihatul kitab kenan manzon Allah nan ya tabbatar da sabar masani ita ce alhamdulillah rabbil alamin na ce ganin ita ce an ta mafi girman sura cikin qur'ani ba yawa ba girman daraja eh a qur'ani babu kamar ita kuma shi zaka sallama gaba daya babu sallah ga wanda ba shi da fatiha dole yan wa tsaya karanta fatiha an ce akalla mutum ko ga kiuya akalla duk lalace a ce kafin fatiha sai ta babu sallah an babu ta shine lazim kinta lazim ko ga sauran ba su je da kyau ba fatiha ta je da kyau eh dole a je makaranta yace me ce gaba la tamudduna ainihi لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم نعم الله سبحانه وتعالى ina manzan shi kashe cewa kakka diba kakka diba irin abin da Allah wannan kafirai na ni'imomi iri-iri daban-daban kenan kadda wata ni'ima ta duniya ta Allah musu ta tsaki hankalinka wani maganar zinariya gidaje wani waye ya saka mallaka kai mai imani wannan abin da Allah baka hurai na dukiya kai idan kai mana ya hanga ya rinka damuwa da su eh kadda kai an ce wanda bala ce bala yan waku a ce yanzu yau kai zan imani Allah ya baka imani ka imani da Allah da manzon shi kana kai Islam ni mun imaka ta da ilimin imani wani dukiya ta burge ka wani jirage benaye da suwa ne kaman kaman ka ko aka ban sai mun ko duniya ka da kowa ba ka da kowa ba ka da kowa kan ka kanka kai ta kanka wannan ka akwai shin godiya kenan kai mai imani wala kakka damu kenan ce akwai karancin imani akwai rauni ka rinka damuwa da kayan duniya da Allah ba wani ba abin jin daɗi ka more ka ji daɗi ka alfahari wannan imani da Allah ba eh abin da abin da wala ba kwalla ke shi imani abin da bai wace da Allah duniya ne aka baka zai kare nawa suka mutu da bari nawa suka tafi suka bari a yanzu ma ka tara ka bari kana mutuwa sai ko tsayawa za ka sai a cikin wannan ko ni gida ka zaka wannan wani kana mutuwa mutu da sai ko Allah ko zai tunani kana haɗuwa ga mutu wallahi za ka sai wai ya mutu ya mutu shi kenan ko sai ka tana wannan abu kaza wa zai samu abu kaza na wane ne tabi wani haka haka ce haka da iya wannan haka take ɗabi'a mutum an ƙare wani ne uban ya tara da yawa ana jiya ta shi busi da uban dama can aka ce ya mutu ya zai mutu ya mutu a ce ya mutu shi kenan Allah da ku sai mai wurin tsako ya sa a ce yake kamar abin jita ne leko wajen ya mutu sai ya mutu shike ku ya baya ya baya ya kare ko zuwa bi sai daga mai ko ya uba Allah cikai ku ya baya ya kare wallahi ka ko wallahi ka ta kanka wallahi ka ta kanka wallahi ka ta kanka Allah ta rike mu kenan Allah ya ce kadda ka rinka diba irin abin da Allah ya masa na ni'ima ta duniya eh wala tahzan alaihim kuma irin adawa da makici suke ma addinin Allah wannan kai bata mare dan kansu mana kenan ba sa iya komai ga addinin Allah kada su bukanta maka rai mana ba ba kullun hankalin ka ba ba tsuwa kaga tada hankalin ka eh kaga bakin ciki kan su cewa inda addinin Allah ne annan Allah yake kaga bakin ciki kuma sunaka masu imani waqafa zanaka lil ka sassabta da hukunci ce sassabta da hukunci ga masu imani kenan kai kokarin tafsasa wa masu imani da suke tare da kai kai kyakkyawan mu'amala da su kaka musu kaushin hali eh in su zo ka tausasa musu su kuma can kaka damu da su ne mun ga magana wa kamata liman muna liman mun na an ce annabi ya sassabta da hukunci ga masu imani masu cewa ka fitar da majina ya da muna rama uwaye ka sarta hukuncin rama ka fadi gaban su ne ka fadi ka yi rikif to annabi ki haduwa da masu imani an ka ce faduwa da aka ce uwaye ka samu sassauta musu hukin rahama wannan sassauta hukin rahama kinaya ce ta tausayi inda wanda ya san kaza da ayanta yanzu take tausaya musu take kare su wala ba kai same su ake kawo miki na istiara ce ake ya da kona magana na tausayin kaza da diyanta kai ma ka tausasa ma wani ka ji kanshi ka tausaya mishi ake kama uwayenka haka nan ba nan nima da wani mutum wani fadi ga wani bawa ya yi girin buwa gaban uwaye to haka ne annabi haɗuwa ce gaban masu imani kuma haɗuwa ce shi ka ce faɗi an haɗu wace ko a mana sassabtawa ka sassabta mana ka tausasawa masu imani shi da naka shi ne hukuncin ya sai mutum to mai hukuncin mutum ai hannu ne kenan ka faɗi to an ce annabi shi ma ya sarta da hannun shi kenan ga masu imani faduwa zai a karin magana ne kina ya ce ta ka sassabtawa masu imani uwaye ko mun san da darajar uwaye dan uwa ba mutum nawa zai duka zage wani kuma ya huce zage shi ya duka ga da kai huce zage ka duka ba ta wuce ba duka ya mutu duka ga wuce da gaza haka suke ya mutu duka ya gaza ka da gaza ta mutunci kana wuce mun zakin ka sai wannan ba shi bane ba girmama uwaye kyautata musu dukkan abin da Allah hore ma ne wanda zai ji dadi ka mishi ko ba ba kayyade ba duk abin da yake rage sani eh ka musu kurun ba kayyade ba ma menene abin zai sa su ji dadi ka kyauta ka kyauta musu rayuwa shine ba ba ba hada wace gaba gurin kuma ka zo kada baba ina kwana ka fadi ka tayi kun kudin ka riyu baba ina kwana sai kuma ka tayi ka tayi ka tayi ka ba ko bi awa rashin biyayya a ka tausaya mishi ka tausaya mishi yace nani wa qul inni ana an-nadhirul mubin kama anzalna 'ala al-muqtasimin
nan Allah subhanahu wa ta'ala ki ba mu nashi umarni wa qul inni ana an-nadhirul mubin ka gaya wa mutananka matsayinka ana an-nadhirul mubin ni mai galgadi ne kuma galgadi na a bayyane ke karar ba wani kulukulu abu ne a hili karara ku bi ni ku tsira ku kibi ku halaka na ibn kasaka ruwa da imam bukhari ya rubuta haka muslim ya rubuto manzala ka ce masa habbai إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من من قومه فأدلجوا وانطلقوا على محلهم فنجوا وكذبه طائفة منهم فعصبه مكانهم فسبهم الجيش فأهلكهم واشتهاهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكثر ما جئت به رواية بخاري مسلم يكاوتا فذلك بس هبيت با مسابين مثالي yace inna ma masali wa masalin ma ba sanar bi manzana ka ce misali na da misalin da abin da Allah ya aiko ni da shi na sako misalin shi ga masalin rajulun ata qaumuhu kan mutum ne iske jama'ai shi faƙal ya ƙaumi inni ra'aitu da jaish bi aini wa inni ana nazirin uriyan annaja fannaja annaja ya zo iske jama'a shi mana ya ga wasu runduna ta yaƙi wanda 'yan garinsu ba sa yi tunkarar ba su zo kurin kai kurin za a yi da idon shi ya gani ya ce ya zo ya ce mutanen shi ni wani ga runduna ta yaƙi ta idona ana nazirin uriyan nan laraba suna mara karin magana nazir uriyan asalin wata kissa ce wani ne ya zo ga bala'i ya zo an ce kayan aka hudda na san gaskiya ne dai ya zo ya zurka dole kowa kalla ya ba su labari ga runduna ta yaki tana sawa ku yi kanku suka ce kai akan haka aka zo aka gama da su to ana kawo tsarin karin magana ana nazir uriyan kenan mai gargadi na gaskiya ni mai gargadi na gaskiya fannaja naja ku yi kanku maza ku tsira kina kowa ta kanshi yace misali na da ku misali na haka yake a cikin nake a cikin ku na zo na gaya muku na muku galgadin akwai bala'i kamar da mutum zai zo ya ba jama'a cin labari ga rundunar yaƙi na zawa ku yi kanku yace wannan abin da na faɗi da ya faɗi wani bawan Allah fa ta'ahu ta'ifatan min qawmihi fa adalaju wa talaqu ala mahallin fanajaw da ya wannan kira a garinsu gari kira ne zo yi ya ga garin ga bala'i na zawa ya ce wasu jama'a a garin sai suka yarda da maganar shi suka bi dare suka sulale suka tsere wasu kuma suka ce kai yake wa kazzabu ta'ifatan minhum wasu kuma suka ce kai yake fa asbahu makanum suka tsaya a nan yanda ya bar su an suka ce ba haka mun gadan uwaye da gaganu muna nan ko ana kiran ka koma ka sunna kamar gargajiya muna nan suka tsaya inda suka haka suka waye gari a nan suna nan fasabbaha mun jeshi sai wannan runduna ta bala'i garin Allah na wayewa ta zo wannan gari su kuma suna nan inda aka same su fa ahlakahum wasa'ahum wannan runduna ta kace kace da su annabi to annabi to wannan shine misali na wanda ta misalin wanda ya muni da'a ya bi abin da na zo ta fadhalik mathalu man ata'ani wattaba ma shi haka yake misalin wanda ya muni da'a ya bi abin da na zo da shi haka zai tsira baya laka kuma ce da mathalu man asani da wanda ya ce saka makibin magana ta baka zaba shi ya kaita abin da kace shirme ne ba gaskiya bane ba ya tsaya haka zai hallaka nan misali ne cewa kenan wanda ya bi shi ya bi shiriya wanda ya kibi ya hallaka wa shi ne wanda muke cewa a sunan akan aka ce safinatu nu sunna jirgin nuhu ne sunna aka ce safinatu nu me jirgin nuhu wanda ya hau ya tsira wanda ya kyawa ya gama yau haka sunna take yin wallahi ka bi sunna ka tsira ka ƙibi kuma ka halaka tabbas wa qul inni ana nazirul mubin ga ya masa ni ne mai galgadi kuma da galgadin a bayyane kama anzalna alal muqtasimin alanan kaf wasu zai da wasu a misali ne na ina ina mu galgadin azaba irin azabar da ta samu al muqtasimin ko ka tana aiki da wata zaka bada misali kyau na an ba wata ɗan wannan saƙa zuwa al-muqtasimin al-muqtasimin suna ce ana ne yahudu na sa'ar ahli kitab ko ana ne wasu cikin ƙwareshawa da suka yi rantsuwar haɗin gwiwa ta kai addini ko ana ne shi mutanen sadi shi ne wa ala kulli hal wannan kowanne iya dokan kowanne yahudawa suna ciki wancan suna ciki haka mutanen sadi sun gabata nan dai Allah iya maganar wanda abin da ya shahara ahli kitab su ne kamar da muka sabkar da littahi a wa'inda suka raba littahi gida biyu nan menene ke su ma'anar kitab Allah ya sabkan musu da littahi amma gashi nan ƙur'anin da Allah ya sabkar bayan nasu sun rabu gida biyu ko ba sun rabu ƙur'anin gida biyu wanda ya daidai da ra'ayin sai gaskiya ne wanda ya saba su ce wanda naka ne da samu kusan an samu muwafaka tsakanin at-taura da qur'ani abu dewa an samu ka tare abin zo daya labarin zo daya kina wani wani bangaren sun yarda wani bangare ba su yarda ba to wannan hatta su man mushrikan dai haka suke sun yarda da wani bangare daidai da ra'ayinsu ba su yarda da wani bangare ba nan dai kashe ne yace allazina ja'alul qur'ana idin الذين جعلوا القرآن عظيم wannan kowanne suna cikin wannan karkashin wannan kashe da manzan Allah yake galgadi ke musu yace alladina ja alquran aidin wanzu ka sanya qur'ani alaidin nan ma'ana qur'ani bangare ajza wani an yarda wani ba a yarda ba mai ko su iman da qur'ani gaba daya sai suka raba shi sai suka raba shi wani sai yarda ba su amince ba shi kenan suka sanya qur'ani kashi kashi daban-daban da na imani da na kahurcewa to dukkan wannan bangaren gaba daya dai Allah ya ce fa فوربك rabbika لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون Allah ya ce fa wa rabbik Allah iya rantsuwa da kanshi na rantsa da ubangijinka da na sa'allannahum ajma'in wani mutanen gaba ɗaya da ce sai mun tambaye kowa amma kanu ya'malun Allah ya ma kowa tambaya kan abin da ya aikata da mai hujja kamar hujja kowa ya bada bayani ya bada bayani kowa abin da yake kan shi Allah sai mai tambaya akan duk abin da yake aikatawa Allah ya ci gaba فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين dan wannan kalman tafsir na kawo wannan ayat dan ta da fasada nan ka bayyana wasu na ta ka wasa kwai ka abin mana abin masu a bayyana ka wade shi ka bude ta eh bude ta eh ka bayyanar ka ka boye fasada abin tumar ka bayyanar duk abin da kanka umarni kiran ka ka boye komi ka huto ka bayyana a hili a ta dana manzo annabi sallallahu alaihi wasallama da harko iya da'awa a boye eh wanda ya je ba a sanin eh wanda ya je abu abu ko yake wannan ta biyo bayan koyewa da ake a ka bayyanar fasada bi ma tu'mar ka bayyanar duk abin da aka maka umarni wannan wannan mushrikai wa a'rid an mushrikin wannan mushrikan kakka damu da su ka kauda kai mana kakka damu da su wannan mushrikan kenan kasta da hankali kasa baka tsoro barazana banza ce ka hodi kura ki in me zai zo ya zo ka kau da kai ga waɗannan mushrikai inna kafainaka
المستهزئين su waɗannan masu izgili da kake tsoko a Allah ta wannan za mu Allah ka ce mu za mu maka maganin masu izgili kai kurin kai naka isarwa ce duk wani mai izgili ya ce mu za mu yi maganin shi kuma Allah ya maganin tabbas dan wada abun haka ke ta yi a boye ka imani sai dai a gano daga alamaka wannan an yi da musulunta ba an yi wannan bai muhammad ba haka ake gane abu hikimar Allah baƙo ya zo junubin junada junubin junada mana abu zar gifari abu zar shi can a can dama a jahiliyar ya isko dai a garinsa ana bautar gumaka haka ya samu kanshi amma shi hankalin shi bai yarda ba da wannan abu haka yana iya neman ajiya neman gaskiya amma ya san wani abun ba addinin Allah bane kuma ba gaskiya bace ba shirme ne iya neman sai ya ji kishin kishin kishin kishin an ce ai a makka wani ya zo ya yi da'awar annabci ana tsaye gumin a makka wani iya nan ya turo wannan ruwa bukari kata musu musulmi ya kawo ta ya turo dan uwan shi ya zo har bincika mishi dan wanda ya zo shi dan shi dan shi ne ya koma sauraron labari rabi da rabi ta kai ba kai maganin komai ba dan shi da kaina karshe da hikimar Allah ya zo maka asir ba sa abin da kashi ba ya zo iya ka'aba a zamane ko ne da sayyidina Ali sai da yace bawon Allah ba ko ne yace ba ko ne Ali kashe bashi masarki washe gari ya kashe Ali ba ta yi ba ka yi ba ko ba ita wani ka garin nan yace a'a abin da ya kawo ni in kana so in ga maka hika ban amana kan su ko a jahiliya ko amana ko a jahiliya an nama sun san amana sun san amana a canza mu ko jahiliya amana sai in ka ban amana mana ba ka mutu asiri ba ya ce na baka amana ya ce kaji kaji wani labari na ji na wani ya zo iya da wani annabci a wannan gari naku shi na zo in bincika in ji gaskiyar magana ce to yanzu abin da za a yi zan kama hanya canza ne inda yake wanda kake neman canza ne amma zan kama hanya ka bana ka a gano tare muke da kai ina tare an ina ganin da je ina ganin hadari yadda kamar kamar kamar ina gyan takalmi na yadda kamar kamar ina ina gyan takalmi yadda shin kasan ga ina gyan takalmi to in ga ina gyan ina gyan takalmi akwai matsala kenan amma ka tsaya ka zo ka wuce ka tsaya ka wuce haka suke haka suka shiga suka iske manzo Allah yana cikin boyewa Abu Zar yace kaman bayani me wannan musulunci anan dai manzo mai bayanin Islam yayi mai bayanin kai tsaye gano ga addinin Allah manzo Allah ya ce Abu Zar abin da ya wannan garin namu abin da zai ka tafi gida har abin ya bayyana ita ba ya Muhammad wannan abin za koyi wannan za koyi ita kun sai hutu ya zo ka'aba daba ta kawure a bakin kasar ranar nan nan ce da wani daba eh suna daba a zamanin kiwon ka'aba kun yanzu kurin ya ahili ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah suka ce to kai shi kuma ko abinda muke ji a gaban mu abba da zai zinya ko yanzu an zama a gaban su ce mu za a gaban mu abba an zaka ne ta ake bugu ake bugu sun mai jina haka abbas ya zo abbas ta musulunta ba amma ganin iya shinshina gaskiya ma ba bayyana da ba sai ya ce musu kai wannan hun mutumin gifar ne ma kun san bala'in gifar ko kuma nan ce hanyar ta zuwa can kullum bayan gani zaka sun yi lamarin sun yi abin duniya zai ba addini sun yi lamarin duniya zai ɓaci kasuwa ta ɓaci da ya kabar shi da ya kabar shi abu zai ya shi ya sha jini ya koma gida washe kai tabbata ya ya koma hidda da kinta aka mai ce shi ma kawai kai shi ne kai ne ko ga nan shan kashi shi kamar ya ce ma Allah kaga da anan ya koma gida kuma Allah ya sa da wanda Allah ba ta Allah ba ta karbuwa kenan a takace farkon lamari abin a goye ake zai ce a bayyana fasada abi matumar ka bayyana abin da kanka umarni wa a'rid al mushrikin ka kawo da kai game da mushrikai inna ka daga musasiin mu za maka maganin masu izgidin su wane ne الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون
wannan masu izgidin Allah ya ce allazina ja'aluna ma'a Allah ilahan akhar fa sawfa ya'lamun wanda suke sanya ma Allah kishiya suke gama Allah da wani kira mushrikai masu bauta wani Allah to wannan mutane na ce fa sawfa ya'lamun za su san sakamakon kawucin eh Allah ta gaba walaqad na'lam wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun من الساجدين نعم.
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
Allah ya ce walaqad na'lamu annaka yadiku sadruk bima yaqulun Allah ya ce haƙiƙa tabbas na san abin da suke hudi kanka iya bakanta maka rai iya makwabci ta abin iya damunka mahaukaci a ce matsayi a ce kaza boka har ka ta mishi abin ya mata mari abin nan wasu ɗabi'a mutunci kai zai bai wata maka rai a ce wa kai na ahli sunna a ce maka ba san annabi kada ba ba ba bakin ciki kai da kace zaka bi na annabi ya ishe ka wa wanda ya ga da annabi ishe shi ba sai kai ba san annabi yana ƙarya da ba ko ciwo kai da kace sunna ta manzon Allah a ce kai ba san annabi dole abin akwai akwai ciwo amma abin kai da ne ka sai kai da ne ka kuma kar a same kullum ana zagin zagin zagin banza aka ci gaba da bin hanyar Allah fasabbi bi hamd rabbik Allah ce ka ci gaba da tasbih kenan ka ka kula da bautar Allah kun kai ka kanka kaga da mu kai maka bisu an ce kaza kullu kana kare kanka ni ba ka bane ba ka yi gurin bin Allah kuran ka ci gaba da tasbih ka gode ma ubangijinka yace wa kullu sajidin ka zama cikin layin masu masu na mace masu sujada masu sallah na ce akwai jan hankali irin wannan hayaniya kada dame ka ta hana ka bautar Allah suna hayaniya kai ka zane ana mashari kai ka duku ka koma ga Allah ka ci gaba da azkar ambatan Allah ka kai na sunnar kai ambata Allah inda sunna ta ce zanto mai mai nafiloli mai azkar cikin sunna sai ce kama kama kama ka shiga hayaniya kullum aka ci gaba da tasbihi da gode ma ubangijinka ka shiga layin masu sujada ga Allah wa abudu rabbak hatta ya taka laƙin ka ci gaba da bautar ubangiji kaka yi ba baya kaka yi da ko ka yi ta bautar allah har mutuwa ta zo wannan shi ne muke kira kullum kaka damu da su wannan shari an ƙare an koma ga allah allah zai hisabi kaka damu ya ma ƙarya ko kaka damu kai dai bin na allah ka bi kuma ka asame kai ma kun suna ne kai ma buja-buja ne a ka bi addinin allah da kyau kaza kan hanya ta Allah kuma kaka damu da da mai maka shari Allah ta kace da da bautar ubangiji har mutuwa ta zo Allah ta taimake mu Allah sa ajalin mu ya zo akan da'ish Allah ta mu da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته